يمثله قلبي بمعنى مجرد وأنظره حقا بطرف مصهد ووجدي زكي نحوه غير أبلد دماء مزجناها بحب محمد وأكبادنا من شوكه تتوقد فيا عاشقين المصطفى كم توخروا زيارته حب إليه لتفخروا شفاعته حقا لكم حين تحشروا دياركم خلوا ذراريكم ضروا إلى طيبة سيروا مواردها ردوا بها مرسل كل الفضائل قد حوى لقد قام بالدين الحنيفي فاستوى فجسمي له قد ذاب من شدة النوى دنوا إلى الموقود بالحوض واللواء فثم الرضا والجود والعفو صرمد رياح الصبا إن جزت أرض أحبتي فأقريهم مني سلامي بأنتي لعلهم يحنوا علي بزورتي ديون عليكم أن تود أن تود تحيتي إذا ضمكم يوما لأحمد مسجد فمسجده فيه الأمان مع الذرة على قمة الجوزاء وإن كان في الثرى وما أنا إلا عنه قيدت في القرى دهتني ذنوب قيدتني عن السرى إليه أيسري العبد وهو مقيد ذنوب قيودي والقيود ثقيلة وإن كثرت في عفو ربي قليلة فما لي سوى جاه النبي وسيلة دفئت إلى الزلات ما لي حيلة سوى أنني في مده أحمد في مده أحمد أجهد له يشتكي المحزون يا صاهي شجوه لعل به يرجو من الله عفوه فقولوا لمن يله يا يفارق لهوه دياج الدجا حاض المطيعون نحوه وقد قاربوه والمسيء مبعد فلا تركني يا أيها النفس للمنى ليوم أبوس فاعملي واترك الدنا خلقنا جميعا لا محالة للفنا دعي أنك يا نفسي دعي أنك يا نفسي التقاعد والنوى والنوى فكم ذائن المولى يرى يرى العبد يقعد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الخميس ashirin da shida ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma sha daya miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna da alƙasidatul wuturiya ko alƙasa'idul wuturiya wallafar babban malami ibn rushaidin rahimahullahu ta'ala wanda satin da ya gabata mun tsaya a shafi na arba'in a cikin wanda littafi bai albarka wanda wannan darasi shine darasi na ashirin da ɗaya za mu tashi yau shafi da arba'in da ɗaya hau yau dai ci gaba da yabo da bayanin matsayi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake yi da kuma irin yadda allah maɗaukakin sarki ya sharrafa wannan bawa da yake afdalul khalqi itilakan da shi ne mafi falala mafi fifiko na halittu gaba daya to lale ya ci gaba da bayanin soyayyarsa tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ta kama zuciyarsa da jikinsa gaba daya ya ce yumathiluhu kalbi zuciyata tana suranta annabi sallallahu alaihi wasallam kalbi yumathilu zuciyata tana suranta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'anan mujarradi da ainihin sifa wadda take tubantacciya wadda an tube ta babu komai a cikin wannan ma'ana na datti ko na garwai ko na wani abu wanda za a ce dai idan an ga sifa din za a ce ai bata yi ba a'a zuciyata tana suranta annabi sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana da sifa mujarradi sifa wadda take tuban an tube ta an yi tajiridinta an tuɓe ta daga duk wani abu mara kyau ita wannan sifa ɗin ma'ana kenan wannan sifa da zuciyar shi take suranta annabi sallallahu alaihi sallama to sura ce wadda yake tsabtatacciya sannan kuma kammalalliya saboda haka fa'an zuruhu sai na zamo ina ganin annabi sallallahu alaihi sallama haƙƙan da gaskiya ba da wasa ba bitarfin da idanu musahari wanda ake hana masa bacci me yasa ake hana masa bacci saboda soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ke cikin zuciyar shi yake hana ma wannan idanun bacci shine ma'anar musahari wa wajidi bakin ciki na da damuwa ta zakiyun wannan ya yi kuskure don zalunce sai aka rubuta zayin ba zayin ba ce zakiyun bakin ciki na mai huruwa ne wanda kalmar zakiyun bizai ba ta ɗaukan wannan ma'ana zakiyun bizal bakin ciki na mai huruwa ne na hawahu a katarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana a ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ghaira abladi kuma ba wanda yake sandararre ba ne ba mai sandarwa ba ne shi ne abladi ma'ana koyaushe wannan damuwar tawa ta sun annabi sallallahu alaihi sallama huruwa take yi kuma tana tunkara na hawahu a ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ghaira abladi wanda wannan bakin cikin ko wannan huruwar ba wanda yake mai sandarewa ba ne wanda za a ce ko an kunna masa wuta ba zai kama ba dima'un wasu jina ne mazajina ha muka garwaya su bi hubbin muhammadi tare da son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana son annabi sallallahu alaihi sallama garwaye yake da jinin jikinmu shi yasa ba za a iya raba mu da so da ƙauna tashi ba wa akbaduna an tammu ta tawakkadu ko yaushe huruwa take yi tana ta huruwa kamar ka ce an sa mata wuta min shauƙihi saboda tsananin begen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan gayar soyayya kenan a cikin wayannan baitocin guda biyu ya matsala maka irin yadda son annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tasiri har ya zamo kamar wani hoto a cikin zuciyarsa ta yadda ma bai tare da annabin bai gansa ba amma kuma kuma zuciyar tana ainihin suranta masa hoton annabi sallallahu alaihi kuma wannan sura din wadda take mujarrada ce tubantacciya ce daga duk wani abu na garwaye ko mara kyau ko kishiyantaka ko abin da ya kama da wannan sannan ijiyarsa saboda tsananin su annabi sallallahu alaihi wasallam ko bacci ba ta iya yi shi yasa da'iman ba wanda take gani in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to haka ya suranta cewa damuwarsa da bakin cikinsa zakiyun mai huruwa ne a cikin zuciyarsa na hawahu a ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wanda yake bai sandare ba mai sandarewa ba ne shi ne abuladi to haka in ka dawo ta ɓangaren jinin jikinmu to sun annabi sallallahu alaihi wasallama ya garwaya da waɗannan jinnai da ke cikin jikinmu haka nan antanmu ko yaushe huruwa take yi saboda tsananin shauki ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ashiqina al-mustafa ya ku taron masu bege gabin zabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kam wato har nawa ne tuwakhiru ziyaratahu ziyaratahu ba ziyaratuhu ba ne maf'ulun bihi ne kam hasso nawa ne tuwakhiru za ku jinkirta ziyaratahu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe aka ce ku fito a kai ziyara ga annabi sai ku ce sai nan gaba sai nan gaba sai nan gaba sai nan gaba shin wannan jinkirin wannan jinkirin har yanzu ba a kai lokacin da zai kare ba hubbu ku fita ilaihi zuwa saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama litafharu domin ku samu ku zama masu alfahari ko ku zama masu takama ko iya rayuwar ku wannan ɗaya kuka takaita a kansa to kun samu abin da za ku yi za ku yi bugun gaba da shi za ku yi takama da shi shafa'atu huce tun annabi sallallahu alaihi wasallama haqqan da gaskiya lakum gare ku hina tuhsharu zai tabbata ne a lokacin da za a tara ku a farfajiyar kiyama diyarakum khallu ma'ana khallu diyarakum diyarakum maf'ulun bihi ne muqaddam khallu diyarakum ku bar gidajenku ku fita batun gidajenku ku bar su sannan ya ce zararikum hakanan ‘ya'yanku zaru su ma ku yi watsi da su ku yi batunsu ku fita zuwa saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ku bar gidaje ku bar ‘ya'ya ila taibatin zuwa saduwa ga garin madina siru ku yi tafiya ku yi tafiya ya ce mawari da haridu ma'ana ridu ku gangara mawari da ha shi ma mawari da ha ne bai fata hiddali shi ma mafa'ulun bihi ne ba mawari da ha ba ne shi ma mafa'ulun bihi ne muqaddam ma'ana ridu ku gangara mawari da ha a wurin ɗibar ruwan madina duk wani rami ko wani rafi ko wani marmaru ko wata rijiya da ake gangara don a ɗibi ruwa to ku gangara biha mursal biha a nan tsaiba a nan madina mursalin akwai wani manzo da aka turo akwai manzo abin turawa kullal fada'il shi ma kulla ne wannan fejin yana da matsala sosai kullal fada'ili qarihawa haƙiƙa qarihawa ya tattara kullal fada'ili dukkanin wata falala shi wannan rasulun wannan mursalun din ma'ana ku fita zuwa taiba a nan taiba akwai wanda yake abin aikowa ne daga Allah sannan kullal fada'ili qarihawa ya tara duk wata falala laƙar ƙwama biddinil hanifi haƙiƙa annabi sallallahu alaihi sallama ya tsayu da addini wanda yake miƙaƙe fastawa addinin sai ya daidaita ma'ana fastawa addini sakamakon tsayuwar da manzon Allah ya da shi to shi yasa addinin sai ya tsayu fajismi lahu jikina lahu ga annabi sallallahu alaihi sallama ƙari zaba ya riga ya narki ya narke min shiddatin nawa saboda tsananin nisanta tsakanina da shi ni gane na sun in sadu da annabi nan amma ba sadu nisa ya abin nan ya yi yawa tsakanina da shi ga dalilin haka shi yasa sai jikina ya narke dunuwan ilal ma'udi ku kusanto zuwa ga wanda yake an masa alkawali bil haudi da ƙorama wallewa da tuta za a bashi tuta za a bashi ƙorama shine annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wannan alkawali Allah ya masa wannan alkawali fasammar rida to a can ne yarda Allah take duk wanda ha gani a ƙoramar manzon Allah ko a wannan tuta to ya samu yarda Allah amma in kaga an ije ka ko an ije wani daga wannan korama to akwai matsala waljudu ya ce kyauta wal'afu da rangwame sarmadu to a nan ne ake samun su har abada ma'ana da kyauta da rangwamen ubangiji ma'ana duk wanda ya samu isa wannan korama din wannan tuta ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kan babu shakka zai samu kyauta kuma zai samu rangwamen ubangiji sarmadu wanda yake har abada ma'ana dawwamanne an ce sarmadu shi ne adda'im abinda yake baya yankewa riya hassaba ya ku iskoki na gabas na yana magana da iska iskan da ke kadawa gabas bayan an gama sallah su ba kamin rana ta fito akwai iska da yake fitowa daga gaba shi ake kira asaba riyah asaba ya iskoki ko ya iskan gabas in juzti idan ki biyo arda ahibbati eh kusa ga gari ko ƙasa ta masoyana to ga sako fa'aƙarihim minni salami ki karanta musu sallama ta ki ce ibn rashidin na gaishe ku bi annati kuma tare da haka ki bayyana musu cewa ho ina nan ina ta nishi na kuka saboda na so in zo ban samu hali ba amma ga sallama ta tare daga halin da nake ciki shine bi annati ma'a annati bi din nan bi ma'anan ma'a tare da nishina da jin raɗaɗina da jin zafina na cewa ni ya kamata a ce na je da kaina amma ban samu na ce ba la'allahu mai yiwuwa in wannan saƙon nawa ya isa gare su ya hannu su yi kyauta alayya gare ni bi zaurati da ziyarta ta ma'ana ko ban yi ziyarta ba to sai su bani kyautar ziyara duyuna alaikum akwai ba wannan saƙo da na baku to duyunun ba su suka ne alaikum da suka wajaba gare ku an tuwaddu tahiyyati ku tabbatar da kun bayar da gaisuwan nan tawa kar a kuskura a wuce arzu a hibbati ƙasa gari na masoyana ba a gaya musu cewa ibnu rishaidin na gaishe ku ba wannan ba su suka ne ku cika sai ce iza makum a wane lokaci ne ya zan wajibi gare ku isar da shi ya ce iza lokacin da makum masjidu masallaci ya tara ku yauma a wata rana li ahmada masallacin da an gina shi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na in kun iso rauda idan kun iso rauda to nan ne ya zan wajibi ku ce ibnu rushai ga sako na sallama na gaisuwa na ibnu rushai ne lokacin da kuka taru masallaci ya tara ku fa masjiduhu domin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama fihi amanu akwai aminci a cikinsa ma'azzura tare da daraja ba amincin ɗaya ba in ka shiga masallacin laka amanu sannan kuma warrufi'a kuma kana da daraja kana da ɗaukaka to shine fihi al'amanu a cikin masallacin annabi akwai aminci ma'azura tare da daraja kuma darajar da yake alaƙin matil jauza ta haura tsololuwar tauraron aljauza inda za a kwatanta tsawon wannan darajar da zaka samu in ka shiga masallacin annabi to wannan darajar ta tsallake wani tauraro da ake kira aljauza sunan tauraro ne to ta wuce tsololuwarsa ƙimma ma'ana tsololuwarsa ko kwatanta su ba za a yi ba wa in kana fissara duk da kuma masallacin a ƙasa yake ita kuma tana sama to amma in ka shiga masallacin darajar da za ka samu kuma ta kere tsololuwar wannan tauraruwa wa ma ana illa anhu wa ma ana ni ban zamo ba illa face anhu daga barinsa ko shi annabi ko masallacin ban zamo face illa anhu daga barin saduwa da masallacin ƙuyyittu an yi min da bai biya ne an yi min da bai biya fil ƙura a cikin garuruwa ban wanga gari ban wanga gari ban wanga gari ban wanga gari har na kasa isa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da hatni zunubun zunubun wasu irin zunubai da hatni sun halaka ni ƙayyadati ni saboda su suka yi min da bai biya ani saura daga barin wannan tafiya ɗin don in je in samu in sadu da wannan masallaci ilaihi zuwa gare shi ko? Eh. ma'ana su suka yi min da bai biya anisura ilai daga rashin tafiya zuwa saduwa gare shi sai ce a a yasri la'abdu yanzu bawa yana yiwa bawa ya yi tafiya wahawa muƙayya dole a ce wahawa dole a ɗora hawan nan ba zai yi a ce wahuwa ba saboda baitin sai ya kalle wahuwa muƙayyadu alhali bawan yana ɗaure da dabai biya zai yi tafiya yau da haka ni a ɗaure nake da zunubaina to ta ya za a in samu in yi wannan tafiya zunubi ƙuyudi zunubaina su ne da baibayuna wal ƙuyudu saƙilatu kuma kowa ya san da baibayu nauyi gare su ba su bari a yi tafiya yace amma wa in kasurat duk da dai sun yawaita su zunuban to kalilatun yan kaɗan ne ne fi afo ya rabbi in an gitta su da rangwamen ubangiji ba komai ba ne in dai na samu rangwamen ubangiji na to a yan kaɗan ne ba ba haka ba ne famali siwa jahin nabiyu wasilatun dufi'tu ila zallati mali ya hilatun famali wasilatun ba ni da wani tsani da zan tattaka siwa jahin nabi face kima da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita nake bugun gaba da ita ita ce tsani na ita ce wasilata duk abin da ba daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ba zai zama tsani gane da ba ba inda zai kai ni wani yana ishara zuwa ga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ceton annabi ne sallallahu alaihi wasallama zai tattaka ya samu ya tsallake laifukan sai ya samu ya shirya aljanna shine abin da yake nufi dufi'tu an tunkuɗa ni ila zallati zuwa kurakurai ayyuka na kurakurai hmm? shine yace mali ya hilatun sai na waye gari ban da wata dubara a to wanda laifi yawa yawa wata gare babu wata dubara siwa face annani ni ajihadu dubara ta kwaya ɗaya ce in ma ina daga ta nan zai faɗa siwa annani face ne ni ajihadu ina ƙoƙari fi marfi ahmada wajen yabon annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da dubara wannan ce eh wajen yaban annabi kam to ina kokari lahu ga annabi yashtakil mahzun wanda ke cikin bakin ciki yake kai kuka shajwahu bakin cikinsa ya sahi ya kai aboki me yasa yake kai kukan bakin cikinsa zuwa ga annabi la'alla bihi mai yiwa bihi saboda annabi yarju minallahi afuwahu ya samu ƙaunar rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan in yana nufin ceto ko addu'a ta annabi sallallahu alaihi sallama wannan ba matsala in kuma yana nufin a'a annabi ko da baya duniya dan ka shiga cikin bakin ciki ka je inda kabarinsa ka kai masa kuka to wannan la asala lau yadda wasu jahilai ke yi a yanzu in ka je rauda za ka gamsu Eh, suna ta kaiwa annabi kuka wannan damuwarsa kaza wannan kaza wannan kaza a inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan la asala lahu فقولوا لمن يلهو يفارق لهوه دياج الدجى خاض المضيعون نحوه فقولوا كفدا ga sako zan gaya muku ku faɗa liman yalhu ga wanda ke wasannin banza to ku gaya masa da gaggawa ya fari hawa ya rabu da wasannin ta banza lokacin wasa ya wuce me yasa da yaji bi fatihi da dal din nan fataha gare ta ba kasara bane wannan kasara kuskure ce da yaji duja to sai ka ce khadal mudi'una muti'una al muti'una masu biyayya masu da'a khada sun kutsa sun kutsa a idan suka kutsa shine yace da yaji duja shine maf'ulun bihi muqaddam a cikin duhun dare mai tsananin duhu ko a cikin dufannai na dare adduja shine al-lailul muslim da yaji bi kasril jim shi kuma jimun din nan kasara gare fataha din kuskure ce an gane dal din fataha jimun kasara da yaji duja to shine yace khadal muti'una masu biyayya masu da'a sun kutsa da yaji a cikin dufannai na adduja dare mai tsananin duhu na hawahu domin isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala ba su ce a'a hanya akwai duhu ba haske kaza kaza wannan duhun keta shi suka yi a haka suka samu suka samu isa wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma shi mai wasannin banza bai yi ba waqad qarabuhu sai yazan su masu da'a sun sun kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kusa ga annabi wal musiu shi kuma mai mugun aiki muba'ad shi kuma an nisanta shi an nisanta shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da bayyawa kana mugun aiki kuma ka ce wai kusa ga annabi kake wannan ba zai yi ba fala tarkani ya ayyuhan ya ayyuhan nafsu lil muna fala tarkani kakki karkata ya ayyuhan nafsu yake wannan rayuwa lil muna zuwa gurace gurace ki watsi da gurace gurace na duniya kakki karkata game da wannan to me yasa liyaumin abusin saboda wani yini mai tsanani shine abus abin da yasa na faɗi wannan wannan lamun littali saboda tahuwar wani yini mai tsanani mai tsananin wahala fa'amali ki aiki wato rikiduna ki bar duniya ki watsi da duniya kaskantacciya khuliqna jami'an an halice mu gaba daya lil fana domin karewa kuma la mahalata wannan karewar ba makawa ba wanda an ka halitta don ya dawama da'i anki ya nafsi attaqa'u da wannawa dai kibar anki daga gare ki ya nafsi ya kin rayuwa ta attaqa'u da kasala wannawa da rauni duk abin da za a ce wannan kasala ne ga bautan Allah ko rauni ne ga bautan Allah to ki bar wannan me yasa fakam za yura al'abdu fakam so da yawa za ko ya ce fakam so da yawa za wannan yake faruwa gabawa yural abdu kuma sai a gabawan ya ka'udu ya zauna ya zamo kasalalle anil maula daga saduwa ga mahaliccinsa shi ne Allah ma'ana bawa nawa an ka gani da wannan sifa bawa nawa an ka gani da wannan riga me yasa saboda duk wayannan abubuwa shi bai yi watsi da su ba ya rungumi duniya ya rungumi gurace gurace kasalalle ne game da aikin da'a mai rauni ne game da bautan Allah subhanahu wa ta'ala to mutum nawa bawa nawa a cikin wannan yanayi shi kowa na kokari ya ga cewa ya sadu da ubangiji shi yana nan baya ya zauna to shine yake ba kansa nasiha kuma yake maka kai mai saurari cewa kar ka zamo cikin wayanda za a bari baya kar ka zama masu nisanta daga Allah subhanahu wataala kar ka zama cikin masu rauni alkusala kasalallu kar ka zama cikin masu rashin zuwa saduwa ga ubangijinsu tunan za mu dakata insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته